إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار bayan haka fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna daren asabar ya zama daren hudu a daren sha biyu ga watan rabi'un thani ko rabi'un al-akhir jira 1447 wanda ya dace da uku ga watan goma shekara ta 2025 miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam cikin ikon allah da ganin damarsa ya sake tara mu a wannan masallaci mai albarka domin ci gaba da karatu da muke gabatarwa a daidai wannan lokaci kowane sati a littafin ihya sunna wa ikhmadul bid'a wallafar babban malami a shaikhu al-mujaddid Uthman ibn Fodiye rahimahullahu ta'ala da wannan shine darasi na biyar ko to idan ba manta ba muna nan cikin almuqaddima ta malam wata shimfiɗa mai tsayi da malam ya kawo kamin shiga cikin littafin a shafi na shida kenan eh watakila wani zai ce to ai har yanzu ba a shiga littafin ba to dama shi wannan littafi littafi ne wanda yana da girma kwarai da gaske kuma yana da wahalar karantarwa inda ya karatu na ilimi za a yi masa duba da usulubin da shi malam yabi na kawo maganganu da dama a littattafai mabambanta to wasu maganganun zaka ga kamar in an shiga littafin zaka ga ko littafi baya ambata ko malami wanda in baka yi bincike ba sai ka ɗauka ko magana sai ce kaga wajen gano waye mai maganar shi ma wani aiki ne wani zubin ya faɗi littafi ba tare da ya faɗi mai littafin ba to kaga gano wanda yake da littafin shi ma wani aiki ne shi ma kaga wani aiki ne wani zubin kuma ya faɗi malami bai faɗi littafinsa ba shi ma nan kaga gano littafin da wannan malamin ya kawo ka gano ma a wane littafi ne to shi ma kaga kaga aiki ne to kaga in za a yi karatu na ilimi ba karatu na birkitar takardu ba to kaga dole sai an yi ta hakiki an yi bincike komai a bashi haƙƙinsa komai a ajiye shi inda ya dace dama duk karantarwa in bata kunshi abubuwa guda uku ba to ba karantarwa ce ta ilimi ba yadda malamai suke faɗa na farko karantarwa ta kunshi abin da ake kira ta asilul masail matsalolin da kake tattaunawa a littafi to ka dinga ta'asilinsu ma'ana ka dinga mayar da aljuza'iyyat alal kulliyat wato rassan matsaloli kana mayar da su zuwa ga eh usul manya kenan ina fatar an gane idan an faɗi matsala to in ta asali ce ka yi bayani in ta reshe ce to wacce matsala ce ta asali a kanta dole sai ka yi bayanin wannan karantarwa ta ilimi muke bayani na biyu sannan ta kunshi kuma a ta haƙiƙul masa'il duk matsalar da ka kawo to na farko ka faɗe ta yadda take awwalar na ba ta rangane kuma ka yi bayanin ta yadda take ba tare da canji ba ba tare da ƙari ko ragi ba an fahimta? na uku shine tausiƙul masail duk matsala kuma ka yi tausiƙinta saboda haka duk abin da za ka kawo lallai wannan abu akwai wanda ya faɗe shi to waye shi ya tabbata ya faɗa a ina ya faɗa in hadisi ne a ina yake hadisin ya inganta to wannan shi ake kira tausiƙul masail to duk karantarwar da ba ta kunshi waɗannan abubuwa ba wannan ba karatu ba ne to wannan littafi duk yana bukata abubuwan nan guda uku saboda haka ba ƙaramin littafi ba ne ina fatar an gane so akwai abubuwa da yawa ban daga alkawa'ido da za mu yi ta cin karo da su da almakasid da sauransu saboda littattafan da ya yi amfani da su kamin ya rubuta littafin sun haura saba'in ɓarai da gaske to kaga kai kuma kila baka da suma kuma ka ce za ka karantar da littafin to kaga za ka yi karambani ne ta Allah ya ruba da asiri to za mu ɗanyi abin da muke iyawa to za mu tashi inda ya ce wa ƙalabunul hindi malan hindi ya faɗa to waye ibnul hindi ibnul hindi babban malami ne wanda ya rayu tun wuraren ƙarni na hudu zuwa biyar ya jima kuma ba maliki ne sunansa ahmad sunan mahaifinsa sa'id wato ahmad ibn sa'id kenan ibn ibrahim al-hamzani al-maliki ba maliki yana daga cikin manya-manyan malaman mazhabar malikiya to ya shahara da ibn al-hindi ane masa kunya da abu umar to wannan magana daga wancan da littafin ya ɗauko ta shi talhisul ikhwan wanda a satin da ya gabata cewa malamai sun ce littafin ba a gano shi ba eh wasu kuma sun ce a littafin ba a buga shi ba akwai shi amma ba a buga shi ba har yanzu to daga ce ɗauko maganar shi wannan malamin da ake kira ibn al-hindi wadda za mu karanta rahimahullahu ta'ala Allah ya masa rahama to me yake cewa لا تعترض لكل من حكم في مسألة من مسائل الفروع kada ka gitta ma duk wani wanda ya yi hukunci da wata matsala daga cikin matsalolin alfuro ka ga mutum ya yi hukunci ya faɗi hukuncin wata matsala ba da wannan matsala tana daga cikin matsaloli na alfuru to karka ce za ka gitta masa ka yi masa inkari ka ce masa ai wannan abin ba haka ba ne to matsaloli na alfuru ka bai da muka faɗa su ne matsalolin da malamai suke ijtihadi eh daga ƙur'ani da sunna da ijima'i an gane yawwa an kira su da alfuru rassa saboda ana ciro su ne daga waɗancan guda uku wanda su ne al'usul ɗin alkitabu da sunna ko da al'ijima to su ake kira da al'usul an gane yawwa su kuma waɗanda ana kiransu da alfuro wanda ake fitowa daga malamai suna ijtihadi suna ƙoƙarin fito da su illa idza alimta to me yasa an ka ce sai su saboda in ba su ba kaga kenan wannan matsala din kore ta zamo daga alkur'ani ko ta zamo daga hadisai ko ta zamo daga ijma'i to su kaga ba maganar i'tiradi a ciki saboda nassi ne ko ba haka ba la'tirada ma'an nas in an kawo nassi to ba za ba wani wanda zai gitta ko ya ce inkari ko yayi musu sai ce illa idza alimta sai dai in ka san cewa shi wannan malamin da ya ambaci wannan mas'ala din anna hukumahu wannan hukuncin da ya faɗa kan wannan mas'ala din mukhalifun lil qur'ani aw sunna ya saba ma qur'ani ko sunna annabi sallallahu alaihi wasallam eh to anan zaka zaka mi zaka yi tirabi zaka yi masa inkari eh Allah gafarta malam abin nan da ka faɗa ya ci karo da ni in ya zan kana da wannan ilimin eh an gane yawwa kuma kaga ai wannan aikin malamai ne ko ba haka ba tunda su sun san alkur'ani da me to kaga su ne za su yi wa junan su i'tirazi eh malam wani ya faɗi kaza sai wani malami ya fito ya ce a ba haka bane ai wannan magana ta saba ma hadisi ko ta saba ma aya kaza wa illam ta'alam zalika in kuma baka san cewa ta saba ma alkur'ani ko sunna ba ya faɗi magana amma dai kai ba ka da tabbacin wannan magana ɗin ta yi daidai da ƙur'ani ko sunna ko ta saba musu to fala ta ta'arrab li hukumihi a nan karkace za ka gitta ma hukuncin ne dama me yi amfani itiradin in akwai ilimi to ilimin ba ka da shi ko ba haka ba tun da baka da tabbacin hukuncin da ya saba ma alkitabu da mi sunna to sai ka kame bakinka ka ruba makanka asiri mala ya ce wa in alimta ko da ka san anna hukumahu wannan hukuncin da malamin ya yi mukhalifun lil mudawwanati ya saba ma littafin mudawwana tun da dama malamin mun ce ba maliki ne tuwai ko da hukuncin malamin na a zahiri kana gani ya saba ma abin da yake cikin almudawwana to kar kai basa yi tirabi in ne ba ka da tabbacin cewa ya saba ma alqur'ani da mi to me yasa ya ambaci almudawwana almudawwana ita ce littafi na biyu a mazhaba da ka ce almuwaqqa sai almudawwana wanda almudawwana shi al'imamu malik mafi yawa maganganunsa ne abdurrahman ibn al-qasim yake rubutawa to shi kuma ɗalibinsa da ake kira su hununu shi kuma shi ya ɗauki wannan maganganun sai ya tankaɗe sai ya tsara sai ya tartibin sai suka zamo almudawwana ɗin wanda shi ɗalibin abdurrahman ne ibn al-qasim shi kuma ɗalibin al'imamu malik ne to mafi yawa maganganun zaka ga daga al-Imam Malik to shi yasa da ka cire al-Muwatta tunda shi jagoran shi ya rubuta Muwatta da kansa to me bi masa sai al-Mudawwana eh to abin da yasa ba za ta kai al-Muwatta ba saboda cikin ta akwai fahimtar shi sununu din da shi Abdurrahman ibn al-Qasim ba zallan maganganun al-Imam Malik bane an gane sabanin almuwaƙa duk abin da ke ciki in ka cire hadisai da asar da sauransu to za ka gama ganganunsa ne to shi yasa saba mu mudawwana ba ƙaramin zunubi ba ne a mazhaba to shi yasa waye mubalaga ya ce ko da hukuncin wancan malamin almudawwana ya saba ma to karkai masa inkari saboda mi ko da ya saba ma almudawwana dama almudawwana ba ma'asuma bace ko ba haka ba ba za a bata hukuncin qur'ani da mi da sunna ba karka ce to ai kaza kaza ka kyale shi to shi yasa ya ambace ta wa gairiha da sauran wasu littattafai dai da aka rubuta irin su al'utubiya da makamantansu intaha maganar shi ibn al-hindi ta ta ƙare wa fi taqayyidi ya zo a cikin littafin at-taqayyidu shine littafin at-taqayyidu wal idahu eh na Zainuddin al-Iraqi sharhi ne yayi wa muqaddima ta ibn Salah littafi ne na Musalahul Hadis to shi Zainuddin al-Iraqi ya yi mata sharhi ko kuma ya ɗan yi wasu ta'alika ta haka da wasu bayanai to sai same suna a taƙayyid wal idahu to ita yake ishara zuwa gare ta to a cikin littafin mai littafin yana faɗa shi zainuddin al-iraqi kenan manittaba'a mazhaban duk wanda ya bi wata mazhaba falahu an yakhtara qawla man sha'a min ashabihi to yana da damar ya zaɓi maganar malamin da ya so daga cikin almajiran wannan mai mazhaba ɗin sau da haka in ka ce kai ba maliki to sai almajiran al'imamu malik suka saba kila abdurrahman ibn al-qasim ya saba ma abdulmalik ibn al-majishu ko malam ashabu ko ibn abdulhakam ko ibn wahab sauran dai almajiransa suna da yawa kana da damar ka ɗau maganar wanda kake so koma waɗanda suka zo baya gare su waɗanda su kai tsaye ba su yi karatu wurin al'imamu malik ba tunda saɓani ne na cikin gida ko ba haka ba to kana da damar malamin da ka ga dama ka ɗau maganarsa da ba tara gadi yauwa zan ba ku misali kamar yanzu ɗora hannu a sallah su kun ga almajira al'imamu malik sai da sun kai saɓani kusan har uku wasu suka nakalto cewa ya ce ba a ɗorawa makaruhi ne a ɗora in a sallafa rilla ne amma za a iya ɗora hannun a nafila ina fatar an gane yauwa wanda shi ne yake cikin littattafanmu na ƙanana da muke karantawa na fiƙihu kusan a kai shi abdurrahman ibn al-qasim yake saboda malikiyar ta zo mana ne ta hannunsa an gane yawwa tunda shi suhunun din kaga dan afirka ne shi kuma yayi karatu wajen abdurrahman ibn al-qasim din yawwa wasu kuma almajiran suka ruwaito cewa daga al-imam malik da nafila din da farilla din duka ba a dorawa na ba ta gane ba su da yawa wasu kuma suka nakalto cewa a'a al'imamu malik ya ce a ɗora hannun dama saman na hagu a ƙirji a sallah wanda almajiransa na madina kakaf to su kuma riwaya suke na batar an gane to a nan da matsalar ba ta da nassi to kana da damar ka ce ka ɗau wadda kake so an gane inda a ce babu nassi ijtihadi suka yi to amma sai zan ɗayan ruwayoyin sai muka ga tana da hadisai in ka koma cikin almuwaɗa al'imamu malik ya ƙulla babi na ɗora hannun dama a kan hagu a ƙirji kuma ya kawo hadisi daga manzon Allah hadisai ma ina batar an gane yawa to shi yasa malamai suka yi hukunci cewa waɗanda suka saba ma da almajiransa almadaniyun to shizuzi suka yi saboda haka riwaya cewa a sake hannu a sallah a malikiya riwaya ce shaza ita ce riwayar mai mudawwana abdurrahman ibn al-qasim saboda haka ba aiki da ita ta saba mai riwayar mai al saboda su suka fi yawa e su waɗancan da suka ruwaito an gane cewa ya ce a ɗora a farilla a nafila to su ne a kasaru kuma yan madina ne inda ya rayu nan ya yi karatu al'imam malik nan kuma ya yi karantar nan allah ya karɓi ransa to akwai yan madina su ma yan garin ne wa walidin wa ma walada to su sai suka ruwato da gare shi cewa ya ce sunna ne a ɗora saman ƙirji a farilla ko a nafila kuma su ne suka fi yawa to sai malamai suka ce riwayar abdurrahman da ke cikin almudawwana riwaya ce shazawa da ta ce a sake hannu a sallah na batar an gane yauwa to shi yasa waɗanda ba su da wannan ta haƙiƙin in su mudawwana sun ka sani da kuma sauran littattafai da suka ɗauko daga mudawwana irin su muktasar irin su askari irin su aqrabul masalik da sauransu sai a zo a ce abinda an malikiya a sake hannu a sallah amma ba haka bane ba haka karatun yake ba ina ba an gane eh to wannan in babu nassi to sai ka ɗuwar da ka garama in kuma akwai nassi to sai ka karkata akan mai nassi kamar wannan da mun ka bada mi mun ka bada misali ko to wannan shine to shine yace li annahu inna ma qalladahu mazhaban saboda dama ya dogara gare shi ne kawai a matsayin mazhaba to shi yasa an ka ce ba komai yana iya karban maganar wanda ya ga dama daga cikin su ya kyale maganar ɗayan kuma bai yi laifi ba saboda takalidin nashi takalidun ne mazhabiyu takalidun ne mazhabiyun to intaha ita wannan magana ita ma ta ƙari to kaga maganar tashi dole tana da ƙaidi eh ba wai da kaga an yi saɓani sai ka ɗauki maganar da kake so ba an fahimta eh awwalan za a duba matsalar tana da nassi to in akwai nassi nassin ake karɓa na ba ta an gane yawwa ko kuma akwai wanda dalilansa sun fi ƙarfi to gaga ita za a mi ita za a karba yawwa saboda abubuwan su fito fili yanzu kamar matsalar cewa misali in an buge dabba tana ɗaukar rai to a mazhaba ko an yanka ba za a ci ba an gane wanda ita ce riwaya wadda ta shahara to akwai riwaya wadda ta ce kuma in dai tana motsi a gane wani gaba na jikin dabban yana motsawa ko da kunninta ne ko bindinta to in an yanka za a ci kuma yana cikin almuwatsa a rubuce na ba ta ragadi yana da rubuce to irin nan ba nasi a matsalan saboda ijtihadi ne akan illa ma zakaitu istisna'i ne muttasili ko munqati an fahimta shi alimam malik yana ganin illa ma zakaitun sai dabbar da kuka riske ta da rayuwa rayuwar da kuma koda ta samu rauni tana iya ci gaba da wannan rayuwar to shine in kun yanka za ku iya ci al'imamu shafi'i shi kuma ya ce a'a almajirinsa illa ma zakaitun sai dai wadda kuka yanka kamun ranta ya fita ko da raunin ba za ta tashi ba to in kun yanka ku ci to akwai irin wannan riwaya kuma daga al'imamu malik na batar an gane to yanzu wannan ba nassi tunda ijtihadi ne akan aya an gane ayan kuma ba nassi bace akan matsala din to nan kana da dama ka da kake so saboda haka in mai mota ya bige maka rago in yana ɗaukar rai ka tabbatar da ko da ba a yanka shi ba ba zai yi rayuwa ba to ko sai dai a yanka a ɗan rage mai wahala yau wato sai ka ɗauki mazhabar masu cewa ba a ci sai ka kai daji eh duk da kayayyaki in kuma mazhabar masu cewa tun da dai jikinta wani abu yana ɗan motsawa ko da kunne ne aka gaira ɗan motsi ko bindinta ko ƙafanta in an yanka a ci to shi kenan sai ka ci ka a yi asara ke da to dokta ya ce tafi to wacce ta farko ita aka fi sani saboda ita su mai risala suka kawo sauransu saboda haka ita an kafi yawan sani to amma waccan ruwayan ma akwai ta kuma ta fi dacewa da ra'ayoyin malamai to irin wannan suna nan da yawa to kaga nan ba nasi yanzu nan duk wanda mutum ya ɗauka ba za ka ne ba za ka zarge shi ba wa ƙalal gazzali zayin ɗin nan shadda aka yi mata ya fi algazzali yu wa ƙalal gazzali yu al'imamul gazzali ya faɗa rahimahullah to waye al'imamul gazzali shi ne abu hamid al-gazali ya shahara da laƙabin hujjatul islami yana da littattafai da yawa irin su ihya'u ulumuddini irin su al-munqiz min ad-dalali yana da littattafai da yawa da ya rubuta a farkon rayuwarsa ya shigaltu da harkar falsafa da ilmul kalam wanda har ya yi zurfi ciki sosai eh, kuma ga wani nau'i na sufanci tare da shi eh, to amma ƙarshen rayuwarsa ya tuba ya rungumi irin su sahihul bukhari da sauransu har ya yi nadama wa rayuwarsa irin shekarun da ya ɗauka yana yi wa ilimin falsafa hidima ina ma da a ce irin su sahihul bukhari ne yawa wannan hidimar yana ta nadama to kuma ga rayuwar ta ta ƙare shekaru sun ja to ƙarshen rayuwarsa an ce ma da sahihul bukhari ma Allah ya karɓi rayuwarsa yana rungume da shi eh to saboda haka ya tuba da dama daga wasu abubuwa shi sa in kana karanta littafin sa ihya ulumuddin za ka yi ta ganin abubuwa na tarkace da kwashe-kwashe wanda dole sai an yi ta haƙiƙi sosai to wannan kamin ya gano ne an gane yawa to ya tuba tunda ya tuba sai ne yake nan rahimahullah to wannan maganar da zai kawo tana daga cikin littafin shi ihya'u ihya'u ulumuddin yace wa haqqul awami haƙƙin game gari al'awami shine jam'ul ammi eh to galiban malamai in suka ce al'awam galiban su ne waɗanda ba sa iya karantawa an gane eh galiban su sun fi zama layin 'yan saurari eh ko kuma a suna iya karantawa amma ba lalle ba ne su fahimci abin da sun ka karanta ina fatar an gane to ko da ɗalibi yana iya karanta baƙi amma zai iya gane wani abun ba zai iya gane wani abun ba to amini yana cikin al'awam a istilahi na su malamai an gane yawa ba za ka fita layin awam ba sai in yazan kana iya karanta daidai kuma kana iya fahimtar daidai ko da ba ka iya ijtihadi to wannan za a kira ka ɗalibin ilimi eh ko da ba ka kai matakin kai ijtihadi ba ko ka yi tarjihi tsakanin magana kaza da magana kaza wacce ce tafi inganci wannan duk kana layin almajirai yawa to su kuma waɗanda ke ƙasa da su su ne al'awam ko dai ya zan ba sa iya karanta ko kuma a in sun karanta za su iya fahimtar wani abun wani abun ba za su iya fahimtarsa ba to kaga awam na da yawa shi to su ne za a faɗi hukuncinsu a harkar ilimi ya ce abinda a haƙƙinsu ya zan wajibi gare su an ya shi ta gilu bi ibadatihim su su shagaltu da bautan Allah duk wanda ya san amine to ya rike bautan Allah kawai wa bi ma'ayishihim kuma ya ci gaba da nema abincin shi wa ya turku la ilma lil ulama in ana magana ilimi to su kyale ilimi ga malamai kar su sa baki eh a'a ya kyale ilimi kare in yana maganan ilimi kare sa baki wannan bai da alaka da zuwansa makaranta ya ci gaba da zuwa makarantarsa amma kare ji malamai na tattauna matsala ya ce shi ma ya sa baki abin da ke faruwa yanzu ko to wannan ba dai al-imamul ghazali ya ce ba daidai bane duk wanda ya san amini to ya rike abubuwa guda ya rike botan Allah ya je ya nemi abincin shi harkar rigima ta ilimi kaza halat ne kaza haram ne kaza sunna ne kaza ba daidai bane ya kame bakin shi ya kyale malamai su yi magana a ba hakkinsa bane saboda shi ba malami bane bai ba kai darajar ɗalibin ilimi ba saboda haka magana sa banna ce ga addini an gane banna ce ga addini ai shi yasa malamai suka ce a lausakata malla ya alamu lasa katsal khilaf inda wanda bai sani ba ya kame bakin shi to da saɓani ya an rasa ma saɓani don mafi yawa waɗanda suka rikita ilimi suka ɓata abubuwa na karatu to jahilai ne da awam an gane? saboda suna yawan magana da sun ga abu kawai sai su sai su ta magana su ta fatawa su ta kaza su ta kaza su ta kaza sai su ta kawo rudu cikin addinin Allah ba za su bari waɗanda suka cancanta su yi magana ba mun gane wannan wanda a ƙa'ida ma ta ilimi in akwai wanda ya fi ka karatu a wuri ma to kai ko fatawa an kai ma ba za ka ba da amsa ba sai dai ka ce to Allah gafarta malam ba su amsa kai ka rufa maganka asiri wannan a ƙa'ida karatu kenan ko da ka san hukuncin in dai agun akwai wanda yana sama da kai a karatu to ka juyar da wannan tambayar zuwa gare shi kai ce komai to yana baka sani ba to inda za mu yi aiki da wannan ƙa'ida da an zauna lafiya duk rikita rikitan addinin da muke gani suna ta faruwa jahilai suka shigo da shi ba fa malamai ba to bayan jahil sai a ce ai malamai da su sun ce malamai awab din suke nufi da malamai shine matsala kuma saboda an rikice ma an kasa gane waye malami waye ami waye dalibin ilimi ina fatar an gane to shine musiba ai jahili ya taɓar gaza kuma ka zo ka ce malamai sun yi kaza wannan ba malami ba ne bai cikin sahu an gane ai kowane zamani malamai na gaskiya 'yan kaɗan ne gari ko ya yi girman kano ba za a wuce a samu biyar ko bakwai ba da waya a samu malami goma to bale irin nan kenan duk sauran ɗalibai ne da awam to bale irin ƙaramin gari irin namu na nan wanda tun zamanin magabata ke ne to Allah ya rufa mana asiri eh kwarai kuwa duk muna cikin awa eh muna cikin awa ko dalibai ko eh ai mun kai matakin dalibai ko to inda wannan magana ta kare kuntu to maganar da ka yi ɗazu don kar wani ya yi wannan fahimta sai malam ya yi sharhi a shekhu usman ya ce muraduhu abinda al'imam al-ghazali yake nufi ba wai su awa su daina zuwa makaranta ba su daina tambayan malamai ba shi ake nufi ba a an yi turuku lahum ilma fi babi takallumi su kyale ilimi ga malamai wajen magana hukuncin kaza kaza halatta ne kaza haram ne kar su sa baki lafi babi ta'allumi ba babin koyo ba su za su ci gaba da zuwa makaranta ai su yi haƙuri su jira lokaci in lokacin ya yi sai su yi magana amma yanzu lokacin bai yi ba ko ba haka ba to abin da yake wajibi gare su su yi mi kaga sai su yi shiru ko su ruba maka su asiri amma su ci gaba da neman ilimi da neman abinci yauwa in sun ga ana rage mai ilimi su koma gefe tunda su sun san ba malamai ba ne saboda malamai su an ka halatta masu yi magana ta addini ta ilimi su an ka halatta ma shi yasa Allah ya ce wala ta kafu ma laisa laka bihi ilmu an gani wala taqulu lima tasifu ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب eh to wannan yana daga cikin ƙarya ma ka faɗi abin da baka da tabbas a kansa kuma ka ce Allah ya ce ko shine Allah ya zaba ko shine hukuncin addini Allah ya ce kar ku yi haka can wata aya yace fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna dama al'umma kashi biyu ne ko dai kana cikin ahlu zikiri ko kana cikin allazina la ya'lamuna waɗanda ba su sani ba to su waɗanda ba su sani ba abinda Allah ya ce su yi tambaya daga tambaya kar su ƙara komai kar su yi sharhi kar su yi ta'aliki kar su yi komai su yi tambaya a yi musu bayanin hukunci sai su riƙe su kuma malamai su ji tsoron Allah in an tambaye su su yi bayanin hukunci haka an raba to sai ka auna kai kana wani layi kana cikin ahlul zikiri su ne al'ulama ko kana cikin allazina la ya'lamuna eh duk da kalmar ba ta da daɗi to amma gaskiya ce in baka sani baka sani babu wani dubara da za a yi gaskiya kenan eh hakika ce ba za a canza abin da yake na hakika a kawo wani abu wanda ba shi ba a ce a za a yi dubaru kaza kaza kaza ko ba wani mataki tsakanin malanta da rashin sani babu ba na uku to Allah ya samu wani lafiya wa qala al-ishbiliyu to har wayo dai malam ya ci gaba da kawo na maganganun malamai malam al-ishbiliyu ya faɗa wanda shi ma babban malami ne kusan ya rayu tun karni na bakwai shi ma wanda sunansa muhammad sunansa muhammad kuma ya rubuta littafi da ya yi sharhi ga hadisan al'imamun nawawi al'arba'unan nawawiya wanda ya fi shahara da sharhul ishbili shi ishbili ɗin kashi biyu ne akwai abdulhaƙil ishbili wanda shi da ɗaɗɗe ne ya gabaci wannan an gane shi ya fi shahara to ba shi ake magana ba a nan shi kusan sufi ne to akwai akwai muhammad al-ishbili a shafi'i ba shafi'i ne to a cikin sharhin da ya yi wa al'arba'unan nawawiya ga abin da ya ce wa inna ma ya amuru wa yanha man kana aliman to abin sani wanda zai yi umarni da mai kyau ya yi hani da mummuna to man kana aliman wanda ya kasance masani ga wannan abin duk sanda za ka yi wa'azi a yi kaza to ka tabbatar da kana da ilimi akan abin karka je ka yi magana a jiho tambaya kuma ka yi tagumi duk sanda za ka ce abu kaza bai da kyau to yanzu kana da ilimi akan cewa ba da kyau an gane? to shi ne bima ya amuru bihi wayan ha'anhu yana da sani ga abin da zai umarni da shi ko ya hani daga barinsa to a nan malamai sai suka kasa umarni ko wa'azi gida biyu cewa al'amurra akwai al'amurra waɗanda suke zahiri ƙarara an gane wanda hatta awan ma sun san hukuncinsu saboda yawan sauraron malamai da sauransu kowa ya san wannan abin yana da illa an gane yawwa to anan su bayan sun gani za su iya umarni eh an gane za su iya cewa abu kaza bai da kyau in sun dan haddace aya to za su iya kawowa eh ba sai sun yi wani dogon bayani ba don ka a samu matsala an gane to haka in sun ga ana wani abu wanda bai da kyau shi ma za su iya cewa abu kaza bai da kyau a daina eh in sun haddace aya ko hadisi suna iya kawo shi za su iya kawowa ina fatar an gane ya akwai maganganun malamai za su iya karawa e to irin waɗannan al'amura wanda zai ba da misali daga cikinsu amma al'amuran da suke zurfafa waɗanda suke buƙatar ta haƙiƙi da tafsili da ta daƙiƙi e to wannan su barba malamai an gane? e su barba malamai wanda su ba kowa ne zai san su ba sai wanda ya karatu e to akwai irin waɗannan matsaloli to shi ne cewa in kana min al'umuri zahirati in ya zan abin da za a yi umarni da shi ko hani daga barinsa yana daga cikin al'amura da suke a fili mithlus salati kamar sallah mutum ne kaga baya sallah za ka yi mai umarni cewa ya yi mi ya sallah ko ba haka ba yawa in ka haddace aya za ka iya kawowa an gane yawa amma karka kutsa wajen wasu tafsilatu an gane ai wanda baya sallah hukuncin sa kaza ai za kakka shiga nan eh dan bayanin kaza hukuncin kaza hukuncin kaza to wannan aikin malamai ne amma zaka iya mai umarni dunkule eh wasaumi ko azumi mutun ne baya azumi na ramadan kuma kaga ga ramadan ya kama sai kaga baya azumi zaka yi masa nasiha wannan ba sai malami ba saboda da rashin sallah da rashin yin azumi wannan ko ma ba malami ba zai iya sanin hukuncinsu ko saboda a fili suke ba wasu al'amurra ne da ke bukatar sai an zurfafa bincike da research kamin a san hukuncinsu ba to wannan ba laifi wazzina ko zina ya ga wani na zina zai iya kiran sai ce ka zina ba ta da kyau an gane saboda haka ka daina ba daidai ba ne eh ba daidai ba ne shari'a ta hana allah ya hana in ya haddace aya ma zai iya kawowa wala ta karabu zina eh, da sauransu eh, ba sai ya faɗaɗa ba an gane to saboda ko ba malami ba ya san zina na da muni eh, hatta shi me yi in ka tambaye shi zai ce maka eh lalle abin da yake ba daidai ba ne wa shurbil khamri ko shan giya shi ma zai iya hani a kansa an fahimta saboda abubuwa ne waɗanda suke a fili an sha yawan maganganu a kansa yau amma in an ka zo da wani abu ana saɓani shin za a bashi hukuncin giya ko ba za a bashi hukuncin giya ba to nan kare yi magana yauwa kamar a tambayin da ya hukuncin shan taba to kai ya abin nan yauwa kare shiga sai ya bar ma malamai ko eh wani hawaiha da makamancinsu to fa kullul musulmi na ulama'u biha eh nan kan duk musulmi ma malamai ne akai eh kowa ya san eh eh kowa masani ne akai ai shi yasa za ga mutum musulmi ko da baya sallah ya san abin da yake mi laifi ne in bai azumi ya san abin da yake mi laifi ne in yana zina ya san abin da yake laifi ne haka in yana shan giya to kaga waɗanda abubuwa ba a cewa sai an samu malami wai sannan zai magana a kansu kowa ma zai iya yi kowa na fatar an gane hatta waɗancan da aka kira awam san su yi saboda abubuwa ne waɗanda suke a fili an fahimci wannan ko? eh su ba wani zurfafa ne na karatu da sauransu ba wa in kana min da ƙa'iƙil a fa'ali wal aqwali in ya zan abin na yana da alaƙa da wasu hukunce-hukunce na ayyuka ko na maganganu masu zurfi wanda su sai an yi bincike sai an harhaɗa ayoyi da hadisai da maganganun malamai sai an tare littattafai a shiga wannan littafi a shiga wannan a shiga wannan a shiga wannan kamin a gama gano hukunci sai an yi bincike kan ingancin hadisi kaza ko asari kaza in irin waɗannan al'amurra ne wani hawai hada makaman wa ma ya ta'allaku bilistihadi da abin da yana da alaƙa da sai a yi ijtihadi abin bai da nassi kuma yanzu yana buƙatar mai hukunci ko? to irin waɗanga lam yakun lil awami fihi marhalu tunan awam ɗin can ba su da mashiga a ciki su rufa makansu asiri duk matsala ba irin waɗancan da aka ba da misalai ba to ko da ya ga mutane na ya ja baki ne ya shiru ina fatar an gane an fahimci wannan to wannan shine musamman matsalolin da suke da bukata kila sai an yi ijtihadi ba kame a gano hukuncin su ko wala lahum inkaruhu to irin wannan ba za su ce za su yi inkarin masu aikata wannan abu ba ko masu faɗin wannan abu sai su ja bakinsu su yi shigo to shi ne can al'imamul gazali yake cewa su kyale malamai to yana magana wannan fannin ina fatar an gane yau ina misali kamar sallah ta rikici ana son a samu fatawa yadda za a yi a gyara ta to nan sai a tambayi ami eh saboda matsala ce mai zurfi ko ba haka ba ba sallah ba wani abu ne ya faru a sallah na rikici ana neman ya za a yi a gyara sallat tunan ami ba zai yi tambaya ba kuma ba zai yi magana ba na wurin akwai malamai sai a ce to malamai ku yi mana bayani yadda za a gyara sallar nan in aka yi bayani su kuma sai su ɗauka shi kenan ko ba haka ba saɓani ya ƙare eh dama shi an miga ƙa'ida bai jayayya da malami duk abin da malami ya faɗa to sai dai ya bar shi da Allah ko da ya ci amana ta sai dai ya kyale shi kawai ko ba haka ba ya je lahira can Allah ya yi hisabi tsakaninsu wa zalika lil ulama'i saboda wannan na malamai ne kuma wal ulama su karan kansu malaman inna ma yunkiruna ma ujmi'a alaihi ai suna inkari ne ga abin da aka yi ijma'i a kansa to wannan tun satin can da mun yi taqibi akan ta cewa ba hakan bane waccan dai magana ta ibnul hindi to ita ce abin dogara cewa in dai abu yana da nassi to magana ta ƙare e za a iya umarni ko inkari a kai ammal muktalafu fihi amma abin da aka yi saɓani a kansa fala inkara fihi ba sai ya yi inkari a cikinsa ba sun maƙala to sai shi al'ishbili ya ƙara faɗa ba da kalamin bayan ya yi magana mai tsayi sai ce lakin sai dai in na dabahu in shi malami zai kira wani ala jihatin nasiha a babin nasiha ga matsalar da ko da ba a yi ijima'i a kanta ba ilal khuruji min al khilafi zai kira shi zuwa fita ga abin da zai fitar da shi daga sabani fa huwa hasanu to wannan abu ne mai kyau dan har koyo shi so ake mutun ya kauce ma abin da yake da sabani shi yasa shari'a ta ce ta kawo abin nan ka'idodi na kauce ma shubuhat hmm yawa in abu na da shubuha sai aka ce mi ka kare kanka ko yawa to ai ba komai bane saboda fita daga saɓani saboda abin zai iya yiwa halat ne na batar an gane zai iya yiwa kuma ba halat ba ne to abin da zai fitar da kai daga wannan saɓanin shi ne karkai ba shi kenan ba shi kenan misali wasu sun ce aishan ta ba halat ne wasu sun ce haram ne to abin da zai fitar da kai daga saɓani kakkasha tun da ba dole ba ne ba shi kenan ba ka fita daga saɓani eh tun da zamanin annabi babu ta babu ta ba sigari daga baya aka ƙirƙiro ta saboda haka ƙur'ani bai zo kai tsaye a kanta ba haka ma hadisai to sai malamai suka yi ta ijtihadi duba da cututtukan da take haifarwa da sauransu da ɓata kuɗi ga abin da baya da wata fa'ida sai suka ce haram ne wasu kuma 'yan kaɗan daga cikin malamai suka ce a ai hayaƙi ɗaya ne tun da ba ta bugarwa to shi kenan ai halatta ne ana iya sha tunda babu nassin da ya hana akwai ba su wannan fatawa to me zai fitar da kai daga saɓani shi kenan shi kenan yau to malami kaga zai iya kiran mutum zuwa ga abin da zai cire shi daga wannan saɓani saboda in ya sha to wasu sun ce haram ne amma in ya ƙi ya kabe kansu shi kenan tunda dama ba abu ne wanda an kalizimta ma sai kayi ba to mahabubin abin so ne mandubin kuma abin da za a iya kiran mutum za a so shi za a kwadaitar da shi ila fi'ilihi zuwa ga aikinsa amma bi rifqin shi ma ya kira shi da sauƙi ba tare da tsanantawa ba eh a babin abin da yake akwai saɓani a kai to sai suka ce ai ba za a yi inkari mai tsanani ba an gane inkari za a yi na shiryarwa fa innal ulama saboda malamai muttafiquna sun yi ittifaqi alal harfi akan kwadaitarwa ilal khuruji zuwa ga fita min al khilafi da abin da yake na sabani to nan da yace muttafiquna yana nufin aksaruhum an gane yau fuqaha suna amfani da lafazin ijma'i da ittifaqi to galibin suka yi amfani da ittifaki suna nufin mafi yawan malamai an gane a kasarhum kenan to shine sai kaji an ce ittafaqal ulama in kuma suka ce ajma'al ulama to suna nufin kulluhum babu wani wanda ya saba eh to wannan yana nufin mafi yawan malamai sun kwadaitar cewa a dinga dora mutane kan abubuwan da zai fitar da su daga sabanin malamai ya fi zama ihtiyadi fita daga shakka intaha wannan magana ta ƙare wafi durari to ya zo a wani littafi da ake kira ad-durarul multaqata min al-masail al-mukhtalaqa eh shi ma littafi ne wanda ya rubuta shi Sheikhu Abdul Aziz an gane الشيخ عبد العزيز الدبيري الدبيري kusa shehu usmanu yana yawan ambata sa littattafansa musamman taisirul milla da littafinsa tauƙifin musulmina to yana yawan amfani da suna wannan littafin to a ciki yana cewa faman shaddada duk wanda ya tsananta ya tsananta ma al'umma da abin da Allah bai ce a tsananta ba to shaddada Allahu alaihi shi ma Allah zai tsananta masa duk abin da Allah da manzansa ba su tsananta ba to kai karka tsananta shi asali kuma ka wahalar da al'umma to kai ma Allah zai tsananta maka to shi yasa malami dole ya kula ba komi zai yi tsanani ba sai abin da nassi ne ya nuna cewa a yi tsanani in nassi bai nuna ya tsanani ba to kakka tsananta ma al'umma tunda yuridu Allah bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usr inna ad-dina yusrun haka manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam fa muradu Allah ta'ala fi hadhihi al-umma manufar Allah inji shi al-Sheikh Abdul Aziz abinda an manufar Allah akan wannan al'umma shine an yaqa al-ikhtilafu yazan sabani ya auku a cikin su fayahsulu taisiru sai sauƙi ya zo wannan yana magana akan matsalolin da babu nasi akai eh cikin hikima ta Allah sai zan ba komai Allah ya magana akan sa ba tare da ya san komai amma da aka saukar da Qur'ani sai bayanin hukunce-hukuncen wasu al'amurra sauran sai Allah ya shiru akai sai aka bar ma malamai in sun zo su yi ijtihadi don a sauwaka ma al'umma farai kuwa saboda ijtihadin malam wani shine sauki ga su wani ijtihadin malam wani shine sauki ga wasu to in yanzu an ka ce komai an faɗi Allah ya faɗa dan da Allah ya magana to dole haka za a yi ba yadda za a yi an gane to amma sai Allah ya shiru akan wasu abubuwa shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiru akan wasu abubuwa to duk wannan dan dai a dan sauwaka ma al'umma kar a tsananta mata sabanin al'ummomin da suka gabata su komai faɗa aka yi abinda ke da alaka da su ba wani zancen ijita haji su banu isra'ila da sauransu to amma mu kaga cikin abin da allah ya ware mu da shi shine sai aka bar malamai su yi ijita haji kan abin da babu nasi a kansa tunda zamani zai dinga zuwa da abubuwa sauransu ba mamaki da Allah ya ga dama sai ya ce ai amfani da waya haramun ne to ya zamu yi tare da ya san wayar za ta zo ko ba haka ba amfani da mota amfani da jirgin sama da sauransu amma Allah sai ya shiru a kai ko kuma a za a halatta su to amma ga dokoki sai sharaɗi kaza ya cika sannan zaka mallake waya sai sharaɗi kaza ya cika sannan zaka hau mota sai sharaɗi kaza ya cika sannan zaka hau mashin inda Allah ne zai yi bayani to dole bisa wannan tsarin zai zo don duk abin da Allah zai faɗa na hukunci to sai kaga akwai sharuɗa akwai dokoki to amma sai Allah ya shiru sai aka ce malamai su yi ijtihadi sai su yi bayani me matsayin waya amfani da ita mashin mota jirgin sama don a sauwaƙa ma al'umma tokar wani ya zo ya ce wannan sauƙin shi kuma shi zai tsuke shi sai ya zo ya tsananta ma al'umma ai hawa mota haram ne ai hawa jirgin sama haram ne bid'a ne ai riƙa waya haram ne bid'a ne ai sa fanka a masallaci bid'a ne ai sa AC a masallaci bid'a ne ai sa tiles a masallaci bid'a ne to yana daga cikin masu tsananta ma al'umma shi ma Allah zai tsananta masa eh tun annabi ba ai sai ya faɗi hukunci to ya faɗi hukunci ya faɗa ba tun da bai faɗa ba kenan shi kenan sai a bar malamai su yi hadi sai suka auda suka ga abubuwan nan ba su da alaƙa ma da addini abubuwa ne da suke da alaƙa da rayuwar ɗan adam kuma ba su ci karo da addini ba saboda haka halatta ne ba a masa su layin addini jirgin sama mota tayis fanka wannan ba sa layin addini in ana magana bid'a ba sa shiga wanda karatun zai zo zai kawo ta'arifin bid'a cewa ihdasu amrin fiddini kaga fiddini la fil adati kirkiro wani abu cikin addini an gane abinda ake samun lada saboda shi to can ake magana bid'a ba abubuwan da an kawo muku su don ku ji saukin rayuwa ba rahmatan to wannan shine wali zalika anzala ilaihim kitaban arabiyan shi yasa Allah ya soka musu da littafi balarabi kuma da aka tashi sai aka yi amfani da lugar larabci wal lugatul arabi lugar larabci muttasi'atun tana da fadi eh tana da fadin gaske wanda ba kowane yare ya kai ta fadi ba muhtamilatul lil ma'ani tana dauke da ma'anoni daban-daban daban-daban duk wannan don a sassauta ma al'umma da shi yasa za ga an ce lafazi kaza yana ɗaukan mai yiwa kaza ake nufi mai yiwa kaza ake nufi mai yiwa kaza ake nufi to in ta hamala ya ce maganar shi malam abdulaziz ta ƙare a nan kuma ina ganin lokaci ya yi ko sai mu takaita a nan in mun dawo sai mu tashi kultu malam zai yi ta'aliki akan maganganun da ya kawo to Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya ji kansa da rahama Allah kuma ya amfanar da mu abinda muke karantarwa Allah ya sa a mizani سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نعم ايه ايه eh eh gaskiya ne abu na farko a duk wanda yake ya yi karatu karatun da kowane irin littafi yana iya karantawa kuma ya fahimce shi alkur'ani ne littafin hadisi ne littafin fiƙihu ne littafin larabci ne komi zai iya karanta ya gane in dai daidai an ka rubuta shi an gane zai iya karanta hadisi kuma ya gano ya inganta ko bai inganta ba ina batar an gane in an yi saɓani zai iya gane wacce magana an mai ƙarhi wacce an mai rauni to in mutum ya kai wannan step shi ake kira malami za a kira shi malami saboda mataki ne gaskiya akwai wahala kamin mutum ya kai akwai wahala ba ya karama ba sai ka yi karatu duk da wasu allah yana buɗa musu ba tare da sun sha wahala ba kuma sai ta buɗe musu abubuwa sai ilmomin su yi ta zuwa cikin sauƙi to wannan galiban wasu sukan samu haka sakamakon alaƙarsu da allah ta yi kyau akwai ikhlasi akwai yawan bauta ana yawan addu'a da sauransu to sai haga cikin kankanin lokaci Allah ya tara musu ilimin da inda a zamanin da suke da za a girmama su sosai eh to Allah ya taimake mu ai tun da dai ana karatun za a kai ga wannan matakin insha Allah eh kara ɗaya da tsammani eh سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله